بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu albarka barka mu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan jerin giya ta darussa masu taken ahadisul akhlaq daga littafin al-usad doktor abdurrazak ibn abdul muhsin al-badr Allah madaukin sarki ya saka masa da alkhairi wannan shine darasin mu mai lamba ta 30 insha Allah a cikin wannan jerin giya mai albarka yan za a iya tunawa muna bibiyar malam inda yake mana darussa a cikin abin da ya shafi wato kadiyar abin nan wato yan uwantaka a musulunci za mu tashi daga inda yake magana a ƙarshen shafi na ɗari da sittin da biyu inda yake cewa wa hadha laysa lil hasri fa mithaluhu aidan wato bayan da ya kawo hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda diye amfani da wata dama ya zagi musulmi ko ya aibata shi don a bashi abinci to aka bashi an bashi wuta ko don ya samu sutura to an bashi an samu an bashi sutura wuta ko kuma wanda ya amfani da wata dama da kamar yana nufin zai yi nasiha ashe riye yake ashe ba dan Allah yake bai cutar da wani musulmi wannan shi ma Allah madaukakin sarki ba zai kyale shi ba shine sai yake mana sharhin hadisin yake cewa walaysa hadha lil hasri mutum da aka yi akan sutura aka yi akan abinci aka yi akan wato wani abu makamancin haka bai tsaya a iya nan ba eh law anna shakhsan nala ri'asatan aw wilayatan da a ce wani zai samu wani shugabanci ko a bashi wani mukami aw ghaira zalika ko kuma wani abu bi wuqu'ihi fi ird akhihi almuslim intiqasan lahu ya zama sanadiyar da ka samu wannan mukamin ko wannan shugabancin shine saboda ka kware akan zagin dan uwanka musulmi da ci masa mutunci wa ghtiyaban lahu ka kware ne a wajen gulma haka kai ga mukami wa namimatan ka kware ne a annamimanci wa gaira zalika kuma kamar haka gaira mubalin bi hurmati akhihi muslim kana mai kau da kai baka damu da wato alfarmar dan uwanka musulmi ba yace faqad yahsulu gharduhu alladhi arada ba mamaki mutum ya cimma burinsa da yake so ya cimma matsayar da yake nema ya samu lakinnahu sai dai kuma yabu yawmal qiyamati bil khusrani anan alqiyama zai shiga cikin asara fa inna Allah azza wa jalla yaksuhu min jahannam ubangiji madaukakin sarki zai sanya masa riga zai sanya masa riga ta wuta malam ya sake kawo gaba hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa man qama bi rajulin maqama riya'in wa sum'atin wanda di ya miƙe wato yayi magana akan wani musulmi tsayuwa irin ta riya ko dan a ji shi ko a gan shi fa inna Allah ya kuma bihi maqama riya'in wa sum'atin yawmal qiyamah Allah zai tsaye da shi a wurin da za a ji shi a gan shi ayi Allah wadare da shi ranar alkiyama a gaban mutanen farko da na ƙarshe ma'ana wannan wajen malam yace ai nala min rajulin muslimin min qadrihi wa makanatihi kamar ka ci zarafin wani musulmi ka ci zarafin alƙadarinsa da matsayinsa ka an yuqallila min sha'anihi fil wilaya kamar ka nuna ai bai san abin da yake yi ba mukamin da yake rike da shi bai iya ba au yuqallila min sha'anihi fil ilm ko nuna cewa ai tutiyar da yake ta ilimi ƙarya ne jahilci ne bai san komai ba wa huwa laysa fi dhalika nasihan lillahi wa lidinihi wa liibadi ya zama kuma cewa wannan abin da kake yi ba dan Allah kake ba ba kana yi ne dan nasiha ga bayin Allah ba kana yi ne kawai dan neman suna ai laysa gharduhu nushu ya nusha ya zama manufarsa ba nasiha bane wa inna ma gharduhu min hadha ar-riya'u was-sum'atu wash-shuhra so kake ka samu ɗaukaka ka samu shahara a ji labarinka ka an yi tsana masalan fi alimin kamar mutum ne ya soki wani malami wa qastuhu ya zama manufarsa ga wannan sukar da yayi wa wannan malamin ya zama cewa manufarsa ga sukar da yayi wa wannan malamin a bidhalika an yubriza nafsahu dan shi a gansa a san shi a ce ya ja da malam wani wallahu alimun bi niyyatihi wasu yuqimuhu yawmal qiyamati maqama riya'in wa sum'atin Allah ya san niyyarka ya kai mai suka wani malami kuma Allah zai tsaye da kai a cikin mutanen farko da na ƙarshe a matsayin mai riya mai san a san shi wa hadha la yadhharu lin nasi shay'un minhu walakin Allah alimun bi sudur yace watakila ya zama mutane basu gane ba basu san manufarka ba amma Allah ya sa abin da ke cikin kiraza fa inna la min amir min amirin aw min alimin aw min tajirin muslimin nasihin hatta taksu da suquhu idan ka ci zarafin wani shugaba ko wani malami ko wani dan kasuwa musulmi manufarka shine ka lalata masa kasuwarsa wa yakuna lahu huwa sha'anu kai ka zama kai ne kake kake fantamawa fagarduhu laysa bin nasiha to wannan ba abin arziki kake ba wa inna ma garduhu riya'u was sum'atu wa an yuhmada riya kake sum'a kake yi so kake kai ayaba maka wa nahu zalika min al ma'ani da abubuwa ire-iren waɗannan ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ذاك لمن ذا الله يتي ومن قام برجل مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة wanda ya miƙe ya faɗi wata magana akan wani musulmi magana ta riya ko ta sum'a Allah zai sa shi a irin wannan bigira ranar alkiyama wa kad yakunu masalan shakhsun fi wilayatin a fi wilayatin ma madiyan biha ala al-istiqamati was-sadad yace zaka ga misali wani mutum ne yana rike da wani shugabanci kuma yana gudanar da wannan shugabancin a bisa istiqama a bisa hanya madaidaiciya fayanala minhu shakhsun min ajli an yusqitahu min alwilayati ma annahu ahlul laha sai wani yazo ya dinga ci masa zarafi so yake ya kawar da shi daga wannan mukami alhalin kuma shi wancan din ya cancanta yace to walam yuqim bidhalika nashan abinda yake dinnan ba yana yi ne don Allah ba wa inna ma qama bihi maqama riya'in wa sum'atin yana yi ne dan aji dan a gani fa hadha zulmun li hadha ash-shakhs min jihati wannan zalunci ne ta wata fuska wa min jihatin ukhra anna man fa'ala hadha al-amra qad qama maqama riya'in wa sum'atin yu'aqibuhu Allahu bi an yuqimahu yawm al-qiyamati maqama riya'in wa sum'atin fayafdahahu ala ru'us al-ashhad wanda ya haka Allah zai tsaye da shi matsaya irin ta masu riya da masu son a sani kuma Allah zai kunyata shi a idan kowa cikin shaidu cikin bayan Allah. Wa hadha yudhakkiruna bima jaa fi sahih al-Bukhari fi qissati Sa'd radiyallahu anhu haisu kana waliyan ala al-Iraq. Malam Abdurrazzaq yace wannan yana tana mana abinda yazo a cikin tarihin rayuwar Sa'd dan Abi Waqqas Ubangiji ya ƙara masa yadda wannan sahabi daga cikin mujabud da'awa wanda ya kasance gwamna a ƙasar Iraki zamanin Umar fashtakahu ba'dhum inda Umar sai wasu mutane suka kai koke akan sa wajen halifa Umar dan Khattabu Amirul Mu'minina radiyallahu anhu wa qama ahaduhum maqama riya'in wa sum'ati wa kadhaba ala Sa'd wani yayi irin wannan gangancin yayi wa Sa'd ƙarya wa nasaba ilayhi ma huwa bari'un minhu ya danganta mishi abin da yake ya barranta daga shi fada'a alaihi bi tulil umri wa kasratil faqri والتعرض للفتن فكان ذلك سعد ya mishi mummuna addu'a wannan abin da ya faru kamar da yake cikin sahih bukhari an kai wannan ƙara umar ya turo ayi bincike da aka zo bincike aka bincika masallaci bayan masallaci mutane suna cewa sa'adu mutumin kirki ne bawan Allah ne mai kaza mai kaza ne sai da aka zo asalin masallacin da daga nan ne fitina ta taso sai aka samu wani ce shi zai faɗi gaskiya ce sa'adu baya bai iya sallah ba baya zuwa jihadi sannan kuma yana fifita kanshi akan sauran mutane a cikin fai shine sa'abi yace kai mini sharri uku zan maka baka addu'a guda uku yace ya Allah in ka san cewa wannan mutumin da ya faɗi wannan maganganun sharri ya muni to ina roƙonka Allah ka jarabce shi da tsayin rayuwa ka jarabce shi da yawan talauci kuma ka jarabce shi da fitinar san mata saboda haka duk sai da aka ganshi ya zama tsoho ya tsufa ya tsufa ga talauci kamar tseren masallaci sannan kuma gashi ko ƙanshin mace ya ji ko zanin mace ya gani ya gita sai ya yi wajen a guje yana so ya ta'arudi gare ta Allah ka tsare mu malam yace ana abdul malik ibn umair an jabir ibn samura qala shaka ahlul kufati sa'adan ila umara radiyallahu anhu fa azala mutanen sham mutanen kufa sun kai karan sa'adu gun umar dan khattab sai umar ya cire shi daga mukamin shi wasta'mala alaihim ammaran sai ya ɗora musu ammaru fashakau hatta zakaru annahu la yajlisu yusalli la yuhsinu yusalli suka ci gaba da koke cewa ai bai ma iya sallah ba fa arsala ilaihi fa qala ya aba ishaq inna haula'i yaz'umuna annaka la tuhsinu tusalli wai sun ce baka ma iya sallah ba qala abu ishaq amma amma ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim salata rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ma akhrimu anha yace to na kasance ni dai ina musu irin sallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne bana gazawa daga ita usalli salatal isha fa arkudu fil awwalaini wa ukhiffu fil akhiraini yace nakan yi sallah ita isha na tsawaita na tsawaita karatu a nabiyun biyun farko da takaita a biyun karshe kala zaka dhannu bika ya aba ishaqa umar yace abinda nake sa rai game da kai kin fa arsala ma'ahu rajulan aw rijalan ila al-kufa sai ya sa wasu mutane suka raka sa'adu zuwa kufa hatta da khala masjidan libani absin haka shiga masallacin banu abs fa qama rajulun minhum wani mutum ya miƙe daga cikin su yuqalu lahu usama tubnu qatadata yukna aba sa'ada sunansa kenan usama tu dan qatada abu sa'ada qala amma amma idh nashattuna la nashattuna fa inna sa'adan kana la yasiru bis-sariyya wala yuqsimu bis-sawiyya wala ya'dilu fil qadiyya yace tunda kun ce mu faɗi gaskiya to gaskiya Sa'adu dai bai zuwa yaƙi in an zo rabon ganima bai yin adalci eh kaza kaza kaza kaza faqala Sa'adu Sa'adu yace amma wallahi la ad'u wan nabi thalathin yace na ratse da Allah zan yi maka baka addu'a uku Allahumma in kana abduka hadha kadiban ya Allah in dai ƙarya yake yi qama riya'an wa sum'atan yana so ne a ji labarin sa fa'atil umrah Allah ina roƙonka ka tsawaita kwanakinsa wa atil faqara Allah ka tsawaita talaucinsa wa aridhu bil fitan Allah ka bujuro mashi da fitintunu wa kana ba'du idza su'ila yaqulu shaykhun kabirun maftunun asabatni da'watu sa'ad sai ce ni wani tsoho ne mai shekaru wanda ya shiga cikin fitina wanda addu'ar sa'adu ta kama shi qala abdul malik fa ana ra'aituhu ba'da zalika ba'du qad saqata hajibahu ce na ganshi wato giran idansa sun sun zazzago ala ainihi suna rufe masa ido min al-kibari saboda shekaru wa innahu la yata'arradu lil jawari fi turqi yaghmiduhunna yana tinkara ƴan mata akan hanya yana ainihin wato kokarin hada jikin shi da nasu wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim muktasar malam yace fal wajibu alal muslimi an yahdhara ashadda al hadari min an yattakhidha aiba akhihi muttaka Allah wajibi ne akan musulmi ya zamana cewa yayi taka tsantsan kwarai daga barin kai ya riki aibin dan uwansa musulmi madogararsa da an ya koma maqamar ya'in wa sum'at ya miƙe dan ya ci mutunci dan aji labarinsa aw ya nara matami ad-dunyawiyya ko dan ya samu wani abu na duniya hada in kana fi akhihi aibun wannan fa inda gaske ne dan uwan nasa yana da aibun fa in lam yakun fihi aibun idan ku babu aibun fa khashafa fa khashafa wasu'uk wasu'uk kulliya wasu'uk wasu'u kaila wasu'u kailatin to yannan kam kuma ya ƙara wa kanshi fitina ya ɗauka wa kanshi mummunan au fa hashafun wasu'u kilyatin فحشفهم وسوء الكلة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال المؤمن مرآة أخيه إذا رأى فيها عيبا أصلحه mumini shine wato madubin ɗan uwansa idan ya ga aibi a ciki sai ya gyara rawahu al-bukhari fil adab al-mufrad malam yace mir'atu akhihi ay huwa li akhihi kal mir'a ana son mumini ya zama kamar wato madubi ga ɗan uwansa min al-ma'lumi anna an-nadhira fil mir'a yara fi haƙoyo ba nafsi. Wanda da ya kalli madubi zai ga aibin kansa, in kana ala waji shai'un min al-gubari awil wasakhi idan a fuskarsa akwai wani ƙura ko datti. Wali haza fa innaka tarar shakhsa inda ma yanzuru ila al-mir'a fa innahu yattajihu bi yadihi mubasharatan li mawdi ila aibi li yuslihu. Saboda ka ga mutum idan ya kalli madubi nan da nan zai kai hannunsa daidai inda matsala take ya gyara. Fal mir'atu arathu aiba nafsihi madubin nan ya nuna masa aibinsa fa bin nazaru fiha fa bin nazari fiha yufidu fi islahi al'uyub kallon shi kawai kallon madubi kawai zai sa ka gyara aibinka sannan kuma shi madubi idan ka aje shi idan wani ya zo ya ɗauke shi ba zai ba wancan labarin cewa ai ɗazuwa na da ya kalle ni akwai aibi kaza tare da shi ba iyakacin abin ya wuce kenan an gyara ya wuce وقد قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه نبي يتشي شي مؤمني مدوبن دان uwansa ne والمرآة والمرآة تتصف بالصفاء madubi zaka ga ko koyaushe gare gare yake fuska ɗaya yake yaral mar'a min khilaliha bi wuduhin tamin uyuba nafsi muke kalli madubi zai ga cikakken rahoto cikakken hoto na aibinsa إذ كان فيه إذا إن كان فيه عيوب yana da aibu وهكذا الشأن في المؤمن مع أخيه haka yake su mu'mini da dan uwansa فهذا الحديث جاء مجيء التوجيه لما ينبغي أن يكون عليه المسلم tijaha akhi wannan hadisi ya zo yana mai fuskantarwa yana mai bayanin yadda ya kamata mumini ya kasance tare da ɗan uwansa a wajen al'amarin wato ganin aibu da gyarawa min nasihatin wa dilalatin wa ta'awunin alal birri wa taqwa ya kasance mai nasiha ya kasance mai nuna masa gaskiya ya kasance mai taimakekeniya da shine a wajen tsoron Allah da yin ibada da yin biyayya ga Allah bi an yakuna nasihan zan mai nasiha mushfikan mai tausayawa muwajjihan mai fuskantarwa aminan mai amin wanda yake amintacce ba'idan anil ghish ya zama nesa da ha'inci wal khadi'a da yaudara wa anil makri wal kadhib nesa da ainihin makirci da ƙarya wa an dawakhil su'i ya nisanci munanan abubuwa a zuciya wa bawatin sharri da makirce makirce safiyan ma'a akhihi naqiyan kasafa ilmir'ah ya zama cewa yana da wato kyakkyawan mu'amala da ɗan uwansa kamar yadda madubi yake lafiya lau lafiya baka lafiya ciki fa idza ra'a fihi aiban dallahu ala aibihi bi rifqin duna adhan idan kaga aibi a gun ɗan uwanka sai ka nuna mishi wannan aibi nashi a cikin tausasawa ba tare da cutarwa ba bil kalimatil hasana da zance mai daɗi wal qawlu tayyib da magana mai daɗi wa huwa mushfiqun alaihi kana mai tausaya masa muhibbun li zawali hadha al aibi an akhihi kana mai kaunar ka ga cewa wannan aibi ya kau daga barin dan uwanka la an yukallimahu fi aibihi sakhiran kar kai masa magana ta istihza'i aw muntaqisan ko ta cin mutunci aw muntadiran aw mutanaddiran ko wanda kake so ka kada shi wannan ma yukallimuhu ala wajhin nusi wa shafaqati wa mahabbati zawali hadha al-aibi anhu zai masa magana ne yana mai tausayawa yana mai yi masa nasiha yana kuma mai fatan wannan aibi ya gushe daga barin dan uwansa wa idza kana al-mar'u bi hadhihi sifa fi nasihi li ikhwatihi athmarat nasihatuhu wa nafa'at da mutum ya kasance a haka yake al'amuransa inda yake wa ƴan uwansa na nasiha za ta yi amfani za ta ba da ‘ya'ya masu kyau. Wali haza ƙala, don haka ne ya ce, Idara a fiha aiban aslaha, in ya ga aibi ya gyara, fa ma'ana kaunuhu mir'atan li akhihi ai, annahu yas'a fi islahi akhi. Abin da yake nufi da ya kasance kamar madubi ga ɗan uwansa, wato ya zama mai ƙoƙari wajen gyara aibin ɗan uwansa. Fa kama annal mar'a idara a fi nafsihi aiban inda nazrihi fil mir'ati fil mir'ati yuslihuhu kamar yadda mutum idan ya kalli madubi ya ga aibi zai gyara fa kadhalika aidan yakunu al muslimu li akhi haka ake so idan ka ga dan uwanka ka san tare da shi yurihi uyuba nafsihi ya nuna masa aibobinsa bi rifqin walinin cikin tausasawa da tausayawa wa bil kalimati tayyiba da kalma mai dadi hatta yuslihaha sai ya gyara shi wa amma al mushtagiluna bil ghibati wan namimati was sukhriya kaga mutanen da ke shagaltuwa da gulma da annamimanci da cin zarafi aul gishi wal khadi'a ko ha'inci da yaudara wal makri ko makirci fa'ula yufsiduna fil ardi wala yuslihuna wala yabqa bi sababihim fil mujtama'i lumha bal tatafakkaku rawatib wa tataqatta'u al awasir waɗannan su ba sa nufin gyara a sanadiyar su al'umma tana wawwatsewa al'umma tana rarrabewa duk wata dangantaka ta lalace fa an abi hurairah radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al mu'minu mir'atul mu'min wal mu'minu akhul mu'min yakuffu alaihi bai'ata wa yahutuhu min wara'i nabi sallallahu alaihi wasallam yace al mu'minu kaga mu'mini mir'atun mir'atul mu'min madubi ne ga dan uwansa wal mu'min kaga dai shi mu'mini akhul mu'min ɗan uwa ne ga mumini ɗan uwansa ya kuffu alaihi bai'ata zai zama mai kare masa wato yana kare masa abin nan ɗinsa dukiyarsa ko ‘yan uwantakarsa ya hana shi wargajewa ya kuffu alaihi bai'ata wa ya hutuhu min wara'i ya kewaye shi ta bayansa wato ya kare masa bayansa rawahu abu dawud abu dawuda ya ruwaito wannan ainihin wato hadisi malam ya ce faɗin shi wal mu'minu akhul mu'min ai yajma'uhu wa iyyahu ukhuwatul iman dan uwantaka ta imani ta hada ku kama ka Allah ta'ala kamar da Allah yake cewa innamal mu'minuna ikhwatun wa ukhuwatul imani hiya ar-rabitatul azima allati tabqa fid dunya wal akhirah dan uwantakan imani ita ce kulli mafi ƙarfi da yake tabbatuwa a duniya da lahira li'annaha silatul li ajlillah domin dangantaka ce saboda Allah wa idza wujidat hadhihi al-ukhuwa bainal muslimina ala haqiqatiha zaharat thimaruha wa wujidat muqtadiyatuha idan aka samu wannan zamantatta tabbata tsakankanin musulmai za ta bayyana a haƙiƙaninta kuma za a ga ƴaƴan itacenta sun yi yabanya tun da wuri qala annabi yace ya kuffu alaihi bai'atahu wa yahutu min wara'i hadani yace waɗannan guda biyu al'amrani min muqtadiyatil ukhuwa al-imaniyya qawluhu da yace ya kuffu alaihi bai'atahu ay diya'ahu ya hana shi wargajewa wa hadha fihi anna min muqtadiyatil ukhuwa al-imaniyya an yastahida fi hidayati dallil muslimina ya zama yana da kokari wajen shiryar da batattun musulmai wadda'i minhum al-munharifi an at-tariq al-qawi abinda yake nufi da adda'i shi wato wanda ya bata shine wanda ya karkace daga hanya madaidaiciya fatakuffa alaihi bai'ata kai kokari ka tare shi daga bata ka dawo da shi kan hanya wa kaffuka alaihi bai'ata bidilalatihi alal khairi wan nasihatihi zaka yi mishi haka ne ta hanyar nuna masa alkhairi da yi masa nasiha wa an takuna lahu kalmir'ati tubayyinu lahu khatahu wa aibahu hatta yarji'a ila jaddati sawiya wa salatul mustaqim zaka nuna masa wato aibin saka gyara shi har a samu ya dawo kan tafarki madaidaici kan hanya madaidaiciya wa qawluhu fadin sa da yace wa yahutuhu min wara'i hadha fihi anna min muqtadayatil ukhuwati al imaniyya an yusal an yaslim an yaslima akhuka minka yana nufin cewa daga cikin abubuwan da suke nuna yan wantaka ta musulunci shine dan uwanka musulmi ya tsira daga duk wani sharrinka fatahutuhu min wara'ihi ka zaman mishi katanga fala tagtabuhu kar ka dinga gulmansa wala yakunu minka sharrun aw adan alaihi kar ka masa wata cutarwa ko wata lalata bal tahmihi zaka kare shi wa tansurhu ka taimake shi wa tadhubbu anhu ka karkade barna daga barin shi wa tudafi'u anhu ka mushi ka bashi kai defending dinsa wa tahutuhu min wara'ihi ka zama mushi katanga a bayansa فإذا وجد هذا التآخي والتناصح والتراحم والتعاون على البر والتقوى idan aka samu wannan ‘yan uwantaka da nasiha da tausayi da taimakekeniya akan aikin alkhairi kalla kalla sharru fil mujtama sai ka ga sharri yayi karanci a cikin mutane wa amma alkhairu wa kafur sai ka ga alkhairi ya yawaita ya bunƙasa wa tahaqqaqatil barakatul azimatu bainal muslimin sai ga albarka ta yawa tsakanin musulmai wa in farratu fi hadhihi al-ma'ani idan musulmai suka yi sakaci da waɗannan abubuwa lam yajnu illa ala anfusihim ba za su yi wa kowa ta'asa ba sai kawunan su wa lam yanalu illa rida shaytan babu abin da za su samu sai yarda shaytan wala hawla wala quwwata illa billah an jabirin radiyallahu anhu qal سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد أيس أن يعبده أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم شلل الشيطان ya riga ya cire rai cewa musulmai a cikin ƙasar larabawa za su koma suna bautata masa saboda haka ya sha alwashin sai ya shiga tsakanin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam junansu da junansu ta hanyar hada su gaba ai bil khusumati washahna ya hada su fada da gaba wal hurubi wal fitan ya hada su ya hada su yaƙe yaƙe ta da fitintunu wa ighra'i ba'dihim ala ba'din ya sa wasun su dan suna jin haushin wasun su wa tahribi bi sharri bainan nasi ya dinga kwadaitar da mutane dan yada sharri a tsakankanin yan uwan su wa fi hadha halakuhum wa baya'u dinihim wanda wannan kuma wato wani abu ne da zai rugurguza musulmai ya lalata addinin su wa nabi hurairata daga sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala yace annabi yace wallazi nafsi biyadihi na rantse muku da wanda raina ke hannunsa la tadkhulul jannata hatta tuslimu ba za ku shiga aljanna ba sai kun zama musulmi wala tuslimu hatta tahabu ba za ku zama musulmai na kwarai ba sai kun kaunaci junanku sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa afshu salam ku dinga yada sallama tahabbu za ku kaunaci junanku wa iyyakum wal bigba na hane ku da gaba da kiyayya fa innaha hiya al haliqa gaba da kiyayya tana aske addini la aqulu lakum tahliqur ra's ash-sha'r ba wai tana tana tana aske gashi ba walakin tahliqud din tana aske addini kana neman abin da zai lalata addinin mutane babu kamar gaba da kiyayya tsakanin musulmi junan su wala haula wala quwwata illa billah kuma kalli yadda kuma waki yake sai dai ayi salati a sanar da ubangiji a ainihin wato nemi gafararsa a kuma nemi taimako da agaji a wurinsa. Za mu dakata haka saboda ƙudurin lokaci sai mun haɗu a darasi na gaba, wanda zai kama darasi na talatin da ɗaya kenan insha Allah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sabi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.